نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar alhamis ce da ke daidai da sha takwas da watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a shekara dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da sha biyu da watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na sha biyu daga cikin jerar karatuttukan littafin ahkamul jana'iz wa bida'uha ونفر بالدم معلم أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه إذن جماعة المسلمين بسمان تابع من كان الأشهر فصل مبير إن بإترادة ما يجب على أقارب الميت أبو جرم دسك وجبع جبين الممشي معناه bayan da malam ya kawo abubuwan da ake fatar dangi da makusanta da makwabta su yi da ɗan uwa musulmi idan Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi sai kuma malam ya fara lissafo abubuwan da suke wajibi ne da duk wanda yake ainihin wato dangi ne da mamaci ko kuma waɗanda suke makusantan shi abu na farko ya kawo bayani dangane da cewa lokacin da labarin rasuwar ɗan uwa ta zo maka musulmi ko mahaifinka ko wanka ko ƙaninka ko wani naka abin da yake wajibi shi ne kai haƙuri ka rungumi ainihin ƙaddara Allah maɗaukakin sarki kamar yadda kullum muke faɗi muke ƙara nanatawa أهل السنة والجماعة وأن تتلازم منهجي بتفرق من على من فرقه ba magana kawai suke kamar zubar ruwa ba bayan da ya waɗannan maganganu sai ya ɗaure da aya alƙur'ani da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan hadisi mun karanta shi a ainihin wato karatun mu na ƙarshe saboda mun tsawaita sharhi shine ainihin lokaci ya ƙure ya tabbatar da cewa al-Imam al-Bukhari da Muslim da Baihaqi su ne ainihin suka fitar da shi kuma lafazin da ya kawo lafazin al-Imam al-Baihaqi ne cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya wuce sai ya ga wata mace a wani kadari tana kuka yace da ita ki ji tsoron Allah ki haƙuri ita ce tafiya za ta yi abin da ya same ta don bai same shi ba ne ana so ce da ta san shi bane shi yasa ta faɗa haka bayan da ya wuce sai aka ce mata wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ta ji kamar ta mutu ta je kofar gidan shi ba ta samu kowa ba ta shiga gida kai tsaye tana bayar manzon Allah hakuri tana cewa ta yi hakuri yanzu ai ba ta san shi bane a lokacin da ya faɗa mata wannan ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kai ce haƙuri da aka nemi ki a karan farko da kini a lokacin da shi ne zaki samu lada amma a yanzu bayan al'amura sun ƙure babu ladan haƙuri bayan da malar kawo wannan sai ce wa sabr ala waqati awladi lahu ajrun azimun wa qad ja'a fi dhalika ahadith kathira adhkuru ba'daha yin haƙuri game da rasuwar ɗaya to wannan yana da lada mai girma kwarai da gaske wallahu alam na daga ciki ɗaya suna daga cikin abubuwan da ke shiga cikin zuciyar ɗan adam kwarai da gaske to yin haƙuri game da rasuwarsu akwai lada mai girma na musamman hadisai sun yi masu ɗimbin yawa a kan haka da yake malamin babban malamin hadisi ne sai ya ce waɗannan hadisai ba sai an kawo su duka ba bari ya ɗan ɗanɗana mara kaɗan daga cikinsu awwalan na farko yake annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yamutu li ahadin min al muslimina thalathatin min al walad fatamassahu an-nar fatamassahu an-nar illa tahillat al qasr babu wani daga cikin musulmi da zai yana da ƴaƴa uku kuma su rasu idan wuta ta shafe shi sai dai karya rantsuwar Allah Allah yake cewa in minkum illa wariduha cikin Qur'ani Allah yana cewa kowa wallahi sai ya gangara ta kanta sai ya shiga wuta to wannan ainihin wato magana da Allah madaukakin sarki yayi na tsauran tsiya take kowa sai ya shiga wuta me ake nufi da shiga wuta a nan shine ba a shiga aljanna sai an haura ta wutar jahannama hadisi ya zo daga sahabi abu sa'id bin khudri da abu huraira cikin sahih bukhari wannan hadisi ya fassara haka wutar jahannama za a kawo a gifta siraɗi a kanta to in ka tsallake wannan siraɗi to shi ne za ka je kuma da aljanna wannan ita ce ma'anar gangarawar to duk mutumin da yake da ɗaya guda uku har suka rasu kuma ya yi haƙuri to babu labarin da ta jahannama ta faɗa shi sai dai gargadon wannan rantsuwa da Allah madaukakin sarki ya rantsu a kai أخرجه الشيخان الإمام البخاري بمسلم تفتد شيء والبيهقي حتى الإمام البيهقي يفتد أين من حديثي أتكن أين من واتي مجلد مهئي مسلم الكبرى كمن شافي نسبتين دبكي عن أبي هريرة بدأ الإمام أبو هريرة بدأ صحابي أقسم عليه قال الإمام البغوي في شرح السنة الإمام البغوي يقضي في شرح السنة يقول يريد إلا قدر ما يضر الله قسمه فيه wato abin da manzo Allah yake nufi shi ne wuta ba za ta taɓa wannan mutum ba sai dai gargadon yadda Allah zai nufi ya karya rantsuwar shi tunda Allah ya rantsuwa kowa ko ya shiga to shi kenan da gargadon yadda Allah zai karya rantsuwar shi ne kawai wannan za ta faɗa shi وهو قوله عز وجل وإن منكم إلا واردها فإذا مر بها وجاوزها فقد أبر قسمه إذا هل يتأثر بها وأينهم هولا تتوشيك من سيأتي الله بدأ تتوشيك يا كريم يتوشي بهكا إذا ما أتوشي يمن wannan yana bayyana falalar wanda ‘ya'yansu suka rasu amma ya haƙuri kamar yadda kullum muke bayyanawa a hadisai waɗanda suke zuwa da ainihin wato sharaɗi duk wani hadisi da zo da sharaɗi to wannan falalar da take cikin sharaɗin da ba a same ta ba har sai in an kiyaye sharaɗi idan ka ɗan nan uku suka rasu ka ji sai ka yi haƙuri sannan za mu ji ɗayan kuma waɗanne iri ba hadisi ba ba ثانيا النبي ما من مسلم يموت له مع ثلاثة من الولد لم يبلغ الحلم إلا أدخلهم الله وأبيهم الجنة وأبويهم الجنة بفضل رحمته قال ويكونون على باب من أبواب الجنة فيقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يجيء أبوانا فيقال له ادخل الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله نبي بجتكم حديثين سيني النبي صلى الله عليه وسلم يقول باب يسمى سلمي جدادي yadan da ainihin ɗaɗansu guda uku za su rasu wato namiji da mace miji da mata idan suna da ƴaƴa guda uku lam yablughu al-hulfa waɗannan ƴaƴa ba su balaga ba إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة في الله مدعوك في سلسي يا أيها واتي شجر بسي الجنة بفضل رحمته بفضل رحمه ما فات أن ذلك الله ذي شجر بآئن جبائك الجنة بإيائن جبائك الله ذي شجر بسي الجنة أما كنا الله يكي بفضل رحمة الله الله أكبر domin aljanna ba kayan su yi da ke sai dai yanda yake da ita yana iya ciniki da yanda ya so inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah madaukakin sarki ya yi cinikin aljanna tsakanin shida waɗanda ainihin wato ya lamuncewa amma babu wani wanda zai tunanin cewa saboda yana da kuɗi ko saboda yana da kaza in yi kaza a a sai dai in kai da Allah ne don haka aljanna ana shigar ta ne da kalalar rahman Allah qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa yaquluna ala babin min abwabil janna wadannan ƙa'a sai su fito su tsaya a wata ƙofa daga cikin ƙofofin aljanna fa yuqalu lahum sai a ce da su idkhulul janna kai ku shiga aljanna فيقولوا لكيف آآ حتى يجيء أبوانا za mu shiga aljanna ba har sai iyayen mu ainihin wato sun je wannan shine abin da zai sa kai ainihin wato mu shiga aljanna fa yuqalu lahum sai a ce da su idkhulul jannata antum wa abwakum to yanzu ku shiga aljanna ku da iyayen naku bi fadli rahmatillah da ainihin wato salala ta rahma Allah madaukakin sarki a irin wannan halin kaga ‘ya'yan yanzu sun sami matsuwa da kwanciyar hankali cewa za a shigar da su aljanna tare da iyayensu to a nan idan ka ce wannan ceto ne ya yi daidai domin ceto na Allah ne kamar da Allah yake cewa qul lillahi shafa'atu jami'an lahu mulku samawati wal ard ceto na Allah ne gaba daya ceton da yake na Allah ne Allah yana da ikon ya sa a hannun kowa don haka annabawa za su yi ceto kamar yadda ainihin sunna ta bayyana mala'iku za su yi ceto haka nan bayan Allah salihai waliyan Allah za su yi ceto haka nan kuma ga su nan ma yana bayyana cewa ‘ya'ya za su ceci iyayensu irin waɗannan alƙur'ani zai ceto azumi na ramadan zai ceci masu yin shi amma duk wannan sharaɗin shi ne ceton na Allah ne kuma ba a nan duniya ne ake raba ceton ba ba a nan duniya ne za ka yi rijista da malam wane ko annabi wane ko shehi wane ko shugaban kungiya wane an je aljanna ya ɗibe ku ko ɗan kungiyar shi ko ɗari ɗari shi zuba ko aljanna ba wannan irin ceton ƙarya ne babu shi ceton gaskiya shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana a Ƙur'ani in an je lahira Allah ne zai ce wane na yi maka izini ka ceci ainihin wato suwani ina fata an gane kamar yadda man Allah maɗaukakin sarki ne da shi annabi ya bayyana sai a ce to da ku da iyayen naku shi kenan ku shiga aljanna an fahimta yawa amma babu wani wanda ya isa ya yi gabarar ceto a gaban Allah kawai ya ce ya ɗibi suwani ya zuba sa aljanna kar ka faɗa yaudarar kanka wannan irin ceton shine Allah maɗaukakin sarki ya ƙaryata a ƙur'ani shi yasa aka samu ƙungiyoyi da yawa sai suka ɗafa game da aƙidar ceto waɗannan hawarij da mu'tazila sai suka ce ceto ƙarya ne su kuma waɗannan ɗan bid'a daga cikin sufaye da kiristoci su kuma sai suka gaskata ceto sai suka bar ƙofar a buɗe sai Allah ya shiryar da ahli sunna suka ce ceto gaskiya ne amma babu wanda ya isa yayi sai da ainihin izinin Allah wa kan min malakin fis sama'a لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الله يكي ملائكو دعا سنة من أسمع أما تتن سببي أمتاني كوابا سيدا يمد الله يسو دقا تكون متاني sannan kuma sai da yanda Allah ya yarjewa daga cikin mala'iku saboda haka ceton na Allah ne in lillahi shafa'atu jami'an lahu mulku samawati wal ard don haka babu wanda ya isa ya yi ceto sai da izinin Allah. A ƙarƙashin wannan, a nan duniya kar ka rubuta sunan waɗanda za ka ceta, kar ka je a rubuta sunanka cikin waɗanda za a ceta an je ranar alkiyama boge ne ko wannan ne, iya suke ya kamata ta shigo. Ina fata an gane, ba zai taɓa yiwuwa ba sai an je lahira tukuna. in an ji lahira sannan Allah maɗaukacin sarki ya zaɓi waɗanda za su yi da waɗanda za a yi wa to shi kenan haka abin yake Allah maɗaukacin sarki ya taimaka malam yace akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya fitar da wannan a cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da sittin da biyar wal baihaqi da al-imam al-baihaqi a cikin mujalladi na hudu shafi na sittin da takwas وغيرهما بيأن سمع لبن عنه بجوانا أينه واتو صحابي شين أبو هريرة وسنده صحيح على شرط الشيخين إسناد من حديث يا إن جمت أبو شرط إمام البخاري ومسلم ثالثا hadisi na uku daga cikin hadisan da ke tabbatar da falala ga wanda ‘ya'yanshi uku suka rasu kuma ya haƙuri أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار النبي صلى الله عليه وسلم يقول دم تبقى أكو مات سكرسي to waɗannan ‘ya'ya za su zama katanga ko kariya gare ta daga wuta. Kalatin ra'a sai wata mace ta ce yasmam har da ‘ya'ya biyu Kala sai annabi ya ce yasmam haka wadda ainihin ‘ya'yanta biyu suka rasu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. أخرجه البخاري الإمام البخاري يكتب بأن حديثي أتكلم مجلد أكو شافي نشر فإن ومسلم والبيهقي ده الإمام مسلم ده بيهقي المجلد ما هو في نفس التن ده بقوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لدى صحابي أبي سعيد الخدري الله تعالى مشور ده رابعا حديثي ما هو ده جتكين حديثا لكي تبتت ده لا ده دوان ده أنش يرفكم هو حقين كوكما ومدنجي أجل اللوشي إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة إذا الله يتي الله بايا يرجو ومن نتوي ومن لابا gabawan shi mumini da Allah ya ɗauke wani daga cikin zaɓaɓɓen shi daga cikin mutanen duniya kuma ya haƙuri ya nemi ladan haƙuri a wurin Allah to Allah bai yarje mai wani lada ba in ba ladan aljanna ba ma'ana ɗanka ne mahaifinka mahaifiyarka matakka wato a nan safi ya shiga ɗaya shiga duk wani wanda kake jin naka ne na musamman wani wanda kake ji da shi Allah maɗaukakin sarki ya raba ka da shi kuma kai haƙuri to babu wani ainihin wato sakamako da Allah maɗaukakin sarki zai maka da ya wuce ainihin aljanna akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi a cikin ainihin wato mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da sittin da hudu an abdullahi ibn amr da sanadin hasan daga sahabi abdullahi dan amr da isnadi wanda yake kyakkyawa na fata an gane waɗannan hadisai su ne kaɗan daga hadisan da malam ya tabbatar da cewa suna tabbatar da lada na musamman ga wanda ya haƙuri a kan mutuwar ‘ya'ya kuma ladan mai girma ina fata an gane hadisin ƙarshe shi ne ya cika wannan sharaɗi na cewa mutum ya haƙuri kuma ya nemi ladan wannan haƙuri a wurin Allah sannan in kuka dubi hadisi na biyu shi kuma shi ya zo da sharaɗin cewa ‘ya'yansu zan ba su balaga ba domin galibi ɗayan da basu balaga ba sai suka fi shiga cikin zukatan iyaye ina fata an gane kun ji abu na farko da ake neman dangi su shine haƙuri da yarda da ƙaddara Allah ce ta kai ga wani Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rai al'amari sani al'amari na biyu min ma yajibu ala al daga cikin abubuwan da suka wajaba ga dangi al-istirja'u faɗin inna lillah wa inna ilaihi raji'un ma fata an gani wa huwa an yaqula inna lillah wa inna ilaihi raji'un shine ainihin wato fadin cewa daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma kama da a cikin ayati mutaqaddima kamar yadda yazo a cikin ayar da ta gabata ko kuma ka karanta al mutaqaddama yadda aka gabatar wa yudu alaihi qawluhu sannan kuma sai ainihin wa yazidu alaihi qawluhu sannan sai kuma maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ma sai ainihin ta karu akan wannan aya wadda za ta tabbatar da faɗin inna lillah wa inna ilaihi raji'un da shi Allahumma ko wa yazidu alaihi qawluhu sannan sai kuma ya ƙara da magana annabi sallallahu alaihi wa sallama wato bayan ka faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kuma ka ƙara da faɗin اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها وحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وانا انا ركوت منكم عايز انا كوي ولا انت فهمت ولا يتو اينهم واتو حديث الصحابية ام سلمة كوي amma kafin nan tukuna ma'anar Allahumma ajirni fi musibati ya Allah ka yaye mini ko ka tsotarar da ni ko ka cire ni daga cikin musibata wa akhlif li khairan minha Allah ka sauya min abin da yake fa alheri ma'ana wannan musiba Allah ka cire ni daga cikin ta kuma Allah ka kawo min abin da ya fi hakan alheri abin da ya sa malam ya ce a faɗi haka ya ce saboda hadisin ummu salama Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yadda a nan bari in tsaya in ƙara jinjinawa game da manhaji na ahli sunna wal jama'a kafin kai magana ka tattali dalili yadda da kayi sai ka ɗaura maganar da dalili ba wai ka yi magana sai in an neme ka da hujja ko ka mai da abin faɗa ko ta da hankali ko ka yi zage-zage ko a shariya ka kasa kare kanka da sauran sharrori ku kiyaye a nan malam yana karantar da mu ne ga maganganu a yi haƙuri a faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma wani yana kawo mana dalili amma kuma yana koyar da mu yaya tafarkin ahlus sunna yake shine kafin kai magana ka tattali dalili kuma dalilin a hannu ba wai dalilin lalube ba don haka da ya magana sai kawo dalili in ya gana kawo dalilin sai ce a duba wuri kaza shafi kaza juz'i kaza shi kenan yau shekarar shi goma sha da rasuwa ya rubuta littafin yau kusan shekara sittin da ta wuce duniya na ji tana gani ba iya kalubalantar shi ba saboda ne saboda ƙarfin dalili haka ahalus sunna suke so kar ka zama kana nan ahalus sunna ne sai kai turut ba ka da dalili akan maganganunka sai ka ɗauka saboda kai ne shugaba ko saboda kai ne malami ko kai ne mai wa'azin gaba ɗaya ko kai ne dattijo ko kai ne liman kawai sai kai magana an tambaye ka dalili kamar da abu bala'i ba haka ahalus sunna suke ba haza da'abul mubtadi'a ɗabi'a ce wannan ta ‘yan bid'a ahlus sunna kafin ya magana yana da dalili kuma da yayi maganar ba sai an nema ba sai kawo dalilin kai sai ka fiye shi ba maganar rikici to duk lokacin da ya zama za ka yi magana sai an neme ka da dalili za ka hau lalube lalube ka tabbatar da cewa da haushe yana cewa wanda bai ajiye ba idan yana son ɗauka ka tabbatar ka kunya sai ka kan mai saboda lokaci ya kulu maka yanzu lalibai za ka fara yi an fahimci wannan da kyau jama'a don haka duk wanda zai magana a addini ya tattali dalili da yayin sai ya ɗaure shi ke kai ba sai an ce kawo dalili ba a'a tun farko ka kawo dalilin kai kai zaman ka na gaya muku yau shekarar shi goma sha da rasuwa kuma ya rubuta littafin shekara sittin kafin rasuwar shi ko na ya kwance shi ya rasu ba wanda zai zo yake kaza saboda duk maganganun da ya kawo dalilai a kai shi kenan ko in ce maka daɗi ka ga illa ce maka daɗi da kawo a shar oho ya zo ce daga annabi ne ya ce an yi rasuwa a yi haƙuri ya ce a faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me yasa yace ga aya ga hadisi shi kenan ko kun fahimta jama'a don haka ku kiyaye wannan na daga cikin manhajiya ta ahlus sunna kafin ai magana a tattali dalili kuma ba ka bukatar sai an ce kawo dalili a'a da kawo magana kai sai ka ɗaure ta da dalili sai ka tafiyar yasa ahlus sunna ba ta faɗa ku kiyaye amma ƙarfin dalili za su kawo maka kana zaune cikin sophisticated air conditioning system sai ka ji kana zufa ga air condition mai sanyi yana busa ka amma saboda ƙarfin dalili da sai kawo sai ka ji kana zufa don ba yadda za ka da dalili Allah maraukakin sarki ya taimaka. Ma min muslimin hadisin ummu salama Allah ya yarda da ita. Yace annabi ya ce babu wani musulmi tusibuhu musibatun yanda wata musiba za ta afka mishi. Fa yaqulu ma amarahu Allah ya faɗi abin da Allah ya umarce shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha ya Allah ka fitar da ni daga musibata ya Allah ka mai mini abin da ya fi ta alkhairi annabi yace ba wani musulmi da masifa za ta same shi ya faɗi wannan inna lillah wa inna ilaihi raji'un ya faɗi Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafahu illa akhlafa Allah lahu khairan minha sai Allah ya mai mishi abin da yake wannan musiba قالت ummu salama ta ce falamma mata abu salama yayin da mijina abu salama ya rasu kuntu sai na ce ayyul musulmi na khairun min abu salama to yanzu wanda musulmi ne ya fi abu salama har da zai roƙi Allah Allah ya kawo min wani wanda ya fi shi awwalu baitin hajara ila rasulillah sallallahu alaihi gidan farko da suka yi hijira zuwa ga manzon Allah mijinta na daga cikin as-sabiqun al-awwalin waɗanda suka yi hijira daga makka suka tafi baitul suka tafi habasha aka sake dawowa suka dawo aka sake koma suka sake koma aka sake tafiya madina mijinta ne na farko ko jiya mun karanta a cikin sura to ta ce ina zan samu wanda ya fi irin wannan mijin Allahu akbar sunna inni qultuha to amma ta ce sai na faɗa tunda dai annabi ya ce a faɗa a faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una da musiba ta faru sai na faɗa yanzu wannan yana nuna muhimmanci ya zama ana karantar da mutane addini don haka kada ku zama ba kwa karantar da mutane addini yau sai in wani ya taso yana karantarwa sai ku tashi cikin fushi ku ce ku kuma za ku karantar ya nuna ba addini za ku karantar ba abin ya zama ne ya zama pdp da cpc ya zama prp da npm ya zama mehu da npc to ba addini ba ne ya zama dimokuraɗiyya addini shi ne tun farko ka tashi ka karantar da mutane saboda mai wajibi ne a karantar da su su san addini yanzu a nan abin take ce annabi ya karantar da su a faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha wannan shine addini take to da mijinta ya rasu sai ta tunanin to amma idan ma ta addu'ar Allah ya canza wanda ya fi mijinta ya kawo mata to wane ne ma ya fi mijinta ga shi sahabi ga shi muhajiri na farko ga shi gidan farko da aka yi hijira ya yake da darajoji irin wannan sai take amma tun da annabi ya karantar sai na faɗa ne ta yin wannan addu'a wannan kuma yana nuna muhimmancin a karantar da matan aure addinin musulunci da haka wajibi ne matan aure a karantar da su addinin musulunci imma mai gidanta ya karantar da ita imma mai gidanta ya ba ta izinin wani ya shigo ko wata ta shigo ta karantar da ita imma mai gidanta ya mata izini wajibi ta je inda za a karantar da ita amma zaunar da ko ci gaba da zayar da ainihin matan aure ba tare da ilimi ba wannan ya saba ma abin da musulunci yake don haka mazaje ku ji wannan matan aure ku ji wannan ma'ana za ki zan kina cikin ilimi ne kafin rasuwar mijinta su yau da yawanci mata sai miji ya rasu sannan sai ta zama stranded sai ta ruɗe shin yaya ma ake yi ne in miji ya rasu ya ake ta kaba ya ake kaza ba ta iya komai ba saboda babu komai a hannunta na ilimi idan ɗawa rasuwa ake ba da daɗewa ba za mu zo mu ji wata garzuwar mata wadda da ɗan ta rasu ita ce mai wankan gawa ta mai likkafani ta kawo ƙaramin makara ta saka shi ta gyara ta adana yau wata ɗan ya rasu sai ta fashe da kuka sai ta fita ɗakin tana birgima a tsakar gida daga haka ne za a gane ɗan ta ya rasu ba ta sanya za ta yi mishi ba wannan yana daga cikin abubuwan da suke wajibai da a karantar da mata jama'a musamman mata irin mata a ƙasashenmu waɗanda za ka zo ka ga suna ƙanana ba a karantar da su komai ba in ƴan boko ne ba abin da suke so yawon fati idan ƴan talla ne ba abin da suke so ƙoƙarin haɗa kwanuka da za a yi mata bankin an aurar da ita sai da haka sai ka ga a yayin da ka shiga ɗakin ta ga ta nan a matsayin amarya komai ya ji nan da addini komai ya ji addini ne kawai babu to daga nan ne in ka shiga sai ka ce to ba komai sai shirme Profesa Abdulrahman Doy a nan jami'ar Ahmadu Bello ya karantar da mai kusan shekara talatin da ta wuce a nan Faculty of Islamic Law Profesa Abdulrahman Doy yake gaya mana wata al'ada ta a ƙasar India Allah ya gafarta mishi yaro yake gaya mana cewa in ka tashi aurar da ‘yarka a ƙasar indiya babban abu shi ne dai na farko zama dama ka karantar da ita ƙur'ani da sunna abu na biyu shi ne daga cikin alherai mafi girma da za ka haɗa mata shi ne ƙur'ani da sahihul bukhari haka ko ya faru yana dabda zai bar garin nan ya aurar da wata ƴarshi jamila a gaban mu gashi sahihul bukhari kyakkyawa mai kyan bugu da qur'ani ya dauka yace wannan shine abin da nake gaya muku lokacin lacca shine kyautar da zan yi wa ƴata kenan haɗa mata ƙur'ani da sahihul bukhari ma'ana alkitabu wa sunna sannan kuma an karantar da ita yace haka al'adar su take a ƙasar indiya na'am a daidai lokacin da mu abin da ake tattali shine ya za a yi a ga cewa ɗakin ta ya fi na kowa an haɗa kaza an haɗa kaza an haɗa kaza Allah madaukakin sarki kiyaye sai da aka jama'a kun ji ce amma da mijinta ya rasu shi kenan sai ta faɗa fa akhlafa Allah li rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tace sai Allah ya sauya min mijin nawa da manzon Allah rubutu gabji lallai ta yi tunani to waye ko za a samu da yake mijinta amma kaga da yake Allah madaukakin sarki yana da tashi ka'ida ita dai ta faɗa Allah ka sauya min wanda ya fi shi sai Allah ya sauya mata sai kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قالت da shi sai ta ba da tarihin yadda aure ya faru tsakaninta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake arsala ilayya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama hatib ibn abi balta'a manzon Allah ya aika min da sahabin shi hatib dan abi balta'a yakhutubuni lahu yana nema mishi aure na fa kuntu sai na ce to inna li bintan wa ana ghayirun haka ake yi kada ki zama overwhelmed ma'ana don wani ya aiko yana son ki da aure kai sai ki ce kin yadda ki tsaya ki nazari tukuna kina da naki matsalolin ki dan yi magana don ajiya ya kike ce ba wai auren shi ne matsala ba ina da ya wadda nake ji da ita ɗaya kenan na biyu ina da kishi shi kuma yana da mata da yawa ya za a yi haka ake yi ba gemin ake yi tattaunawa ake yi it's a legal contract haka suka ce aure yarjejeniya ce a zauna a yi ta da Allah maɗaukaki to ba in haka zo aure ba wai kai da mutum ya zo son ƴarka kai sai ka ce a madalla wa iman ustazi a bismillah a sa rana ya ce ce a'a ka tsaya kai tunani me zai je dawo ɗaurin aure ko zaman aure ba shiga tafi bane da ba a ce to a ɗan yi haƙuri an kusa sauka sai ake imma ya kai ta imma ta kai shi imma ta tafi tare kadari ina ba ta an gane a ƙarƙashin wannan sai ta ce ina da ya a lokacin tana shayar da wannan ƴar salama tana shayar da ita ai afwan zainab tana da ya zainab tana shayar da ita sannan kuma ina da kishi eh me take nufi tana da ƙari a kan kishi da duk mata suke da shi duk mata mace dama tana da kishi to amma ita mata na musamman shi kuma ga mata da yawa a gidan shi haka ake yi wato asali a rayuwa ku kiyaye zama musulunci shine addinin da yake da freedom of speech kai magana yanzu misali in ya aiko sai ta ga kai ka ce mishi a'a kuma sai ta koma tana tasuwa ce amma da na ce a'a ban cuci kaina ba a sai ta fito ta faɗa ina da ɗata da nake shayarwa ne sannan kuma ni ina da kishi kai kuma ga shi kana da mata da yawa gidanka faƙala sai nan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da yake nan Allah duk abin da ya zo gaban shi da izinin Allah sai ya ba da shawara fiye da kowa Allahu akbar gashi sai ce an mabnatuha dangane da yarta famad Allah an yi guniyaha anha za mu roƙan mata Allah Allah ya bata mata ita wato tana tunanin siyan pampers siyan madarar jarirai siyan kaza siyan kaza za mu roƙan mata Allah Allah ya yaba ta yarta sai ba mu za mu ci da yarta ba kace tunanin fadan mu ustazai da talauci gidanmu eh mana ko kuwa tsakani da Allah wannan minista ne wannan kwamishina ne wannan gwamna ne ya mutu kai ustazu ka je zaka auri matar shi abin da za ta fara tunani shin irin madaran ma da ake dafa wannan jariri za ka iya shi ko kuwa ai magana tana da other side of the coin kuma yana da ɗaya fuskar shi in aka magana sai ka duba ka gani kuma akwai yanzu da abdurrahman bin auf ne irin masu kuɗin attajiran madina yadda za a yi tunanin haka ba an san siyan pampas madarar jarirai eh da irin dan wani abu da ake barbadawa duka ba zai gagara ba amma annabi an ce gidan shi kwana uku babu girki to kuna fahimta yadda al'amura su yawwa don ka rinka fahimta abubuwa ba kai ku yanzu ne yake to shi ke na muna da addu'a ne kuma Allah zai wadata ta idan ka ji annabi ya yi magana irin haka annabi na magana ne da authority na Allah ya Allah zai wadata ta za mu roƙi Allah kuma kowa san addu'a annabi ta wuce yankan roba sallallahu alaihi wa sallam sannan wa adu Allah an yuzhiba bil ghairati zan roƙan mata Allah kuma Allah ya tafiyar da wannan kishi ya zan ba ta da kishi sai ne kuma dole ne ya daura aure kai sai a daura aure ina fata an gani أخرجه مسلم الإمام مسلم افتد أن حديثي أتكن أين المجلد نأكو شافينا ثلاثين دبقوي والبيهقي هكا الإمام البيهقي أتكن أين واتي مجلد نأكو شافينا ستين دبير وأحمد أحمد أتكن مجلد نأكو شافينا تري أكو دترا جماعة المسلمين كن جي حديث أم سلمة wanda yake tabbatar da faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها mijinki ne ya rasu ɗanki ne ya rasu matarka ta rasu kowane ne ya rasu dan da muka haɗu da wani malami bawan Allah mutumin kirki cikin mutanen garin nan mun haɗu da shi wani lokaci ikon Allah da shi da matar haka da gaisa bayan kwana biyu sai ta rasu muka sake haɗuwa yana kuka kuka na zuci da kuka na hawaye akan cewa yana ganin ba zai sake samun matar arziki irin wannan ba sai ce to amma dai muna nan kamar yadda Allah ya faɗi din nan muna yi ce muna nan muna ta istirja'i to cikin makon nan sai gashi na haɗu da shi kuma yake ai ya samu wata mutuniyar arziki ɗan uwarta ya aura yace kai ka ce waccan kaki ce ta bari na wannan ma'ana kamar protestant ɗin waccan haka rayuwa take da haka jama'a duk masifar da ta same ka ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها duka kowace irin masifa ce gidanka ne ya kone rumfar kasuwa kana nan aka zo aka ce maka alhaji e motar nan taka ai an aje ta a bakin hanya shikenan ta kama da wuta ba a san sababi ba kada ka shebe kada ka shebe nan jihar Yobe akwai abin kunya sanata ne sanata babban sanata fa yana cikin sanatin ne ma'ana ba ba wai tsohon sanata ba kwastam sun kama kaya an yi oda a tamfofi da shaddoji ga su an kona su kawai shi kenan daga nan kawai shi kenan sai mun ke shi kenan sai lahira to karka zama abdul dinar bawan kuɗi da zara an zo an ce maka ai gidan nan naka ya kone ai motar ka ta abin nan sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها haka ake so ka zama na tsatse ka ga matan nan gashi da mijinta ya rasu madadin ta ta birgima amma ita ma ta bayyana a cikin wata riwaya ta musulun wadda malam bai ga bukatar kawo ta a nan ba saboda wannan mata ita ma tana daga cikin waɗanda an ceto jahiliya ta ce da mijinta ya rasu sai ta ainihin wato rinka tattaro ƙawaye za a zo a yi kukan mutuwa yadda suke kukan mutuwa a jahiliya amma jin a Lagos ne na taɓa gani haka za a ji ana ta tattaro dangi ne da ƙawayen gari duka za a sa rana za a zo to da gwargwadon yawan ƙawaye da suka zo maki kukan mutuwa da gwargwadon darajar ki a cikin jama'a kenan saboda haka sai ka ga mace ta taho lafiya kalau sai ta zo kofar gidan tana zuwa sai ta sankare sai ta faɗi sai ta hau birgima gaba ɗayan zai ga gidan birgima suke suna ta ihu in salama ta ce tana ta tattara ƙawaye za a yi wannan irin bikin kukan mutuwa shine annabi ya ziyarce ta mata ta'aziyya shine sai jaddada mata wannan karatu na faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine ta faɗi shine Allah ya kawo mata sauyi akan haka haka ta ce garibin na ta fi ardul ghurba baƙo ya mutu a baƙuwar ƙasa ba a san darajar shi ba to zan yi kuka kukan da sai an san matsayin shi jahiliya kenan kada Allah ya sake nuna mana ita jama'ar musulmi kun ji don haka malaman islamiyya alherin Allah ya kai gare ku wannan addu'a na daga abin da za a koya wa yara tun suna yan ƙanana yan islamiyya a koya musu cewa duk abin da ya same ka ka faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka ake yin smart revolution a cikin qur'ani da sunna revolution din da ake jama'a ba revolution ne na kone-kone da buge-buge ba smart revolution transition ne daga bid'a zuwa sunna transition ne daga jahilci zuwa ilimi ku zauna ku ta karantar da yara ku ta karantar da yara sai a ga mutane kawai suna canzawa ba kone-kone ba buge-buge kawai in sun tashi badadin su tafi hotel su tafi kwaya su tafi kaza sai kai za ga suna zama mutanen kirki shine transition kenan ana ta sauyi daga barna ana zama mutanen kirki daga barna ana ta zama mutanen kirki wannan baya faruwa sai da karantarwa na taɓa gaya muku tsarki ya tabbata ga Allah akwai mutumin da mun tashi mun gan shi saboda fajirci a kofar gidan shi yake zama da karuwai ga matan auren shi a cikin gida amma ana nan ana karantar da al'umma ana karantar da al'umma ƴaƴan shi suna nan suna karatu ƴaƴan shi suna nan suna karatu kafin a tafi wani lokaci Allahu akbar yau ɗan shi a yau jikan shi da ƴar shi ta haifa hafizi ne na alqur'ani a wannan kofar gidan da kakan yake zama da karuwa a nan yake karantar da hadda qur'ani yanzu haka da asuban nan insha Allah ana nan ana yi kuma za a yi da la'asar kuma za a yi da magariya insha Allah to kun ga abin da mu muke cewa ahli sunna mu resolution din mu ba hayaniya transition ne daga jahilci zuwa ilimi kuma wannan zai yi ne zai yi ne ne shine kamar yadda ka duba standard din mu zaka ga kirari shine ne knowledge in youth is wisdom in age a karantar da yara suna ƙarana to za a samu natsatsin dattawa masu kan gado amma an kuka zaunar da yara ba kwa karantar da su a uzu billahi musiba ta faru abdurrahman a afiyan sa'ad ibn abi waqqas cikin sahabbai shi ne ya tafi bayan garin madina tun bayan annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam ya haura wadul aqiq sai ya share wani wuri sai katin gida a wurin sai yana ɗibo ‘ya'yan baƙaƙen fata daga wurare daban-daban da waɗanda ba laraba ba yana tara su yana karantar da su yana karantar da su yana karantar da su in suka zama malamai sai yana tura su suna komawa suna karantar da mutanensu kafin wani lokaci sai ga ilimi ya yaɗu a cikin waɗanda ba larabawa ba sai ana cewa ai ɗan makarantar sa'ad ne ɗan ƙasar sa'ad daga benan sa'ad daga gidan daga makarantar sa'ad suke wannan wurin shi ne da aka yi shawarar za a yi jami'a a madina aka je aka yi jami'ar islamiyya da ke madina yanzu duk inda za ka shige ta sai ka haura wani kogi wani dan abin nan irin wannan channel irin wannan namu kubanni sai ka haura da ake kira wadul aqiq kusan gidan sa'ad ne zuwa wurin ya share ya kafa gida yana karantar da 'ya'ya karatu haka ake yi sai sa malaman islamiyya kar ku ce aikin ku bai da impact wallahi aikin ku shi yake da impact ku karanta risala ku ji yace wa aula ma ulu bihin nasihu wa rabiba fi ajrihi ar-rabidina isalul khair ila qulubi auladil mu'minin duk mutanen kirki fata suke su saka alheri a cikin zukatan ƴaƴan musulmi in ka je kana karanta sirru alamin mubala sai ka ji makarantar malamai irin su shu'uba har yara waɗanda aka yaye ake kaiwa akwai su ta kuka sai ka ce shi uba mai yasa sai yake tarbiyyar su muke idan su ya bude su gan su a cikin mu kaga san da gama san mama an yaye shi eh indomi ko ake dafa ba shi sai ce a zo su ci indomi din ana ma'ana in ya bude idan shi ya gan shi cikin malamai wannan kawai ya ishe shi yasa akwai aiki akan ku malamai ku yi tarbiyyar al'umma kuma ta da cewa wai gwamnati ba taimako ba kuma ta ku yi ko Allah kuke wa ajrukum ala Allah ina fata an gane domin in ba Allah ya so ka da rahama ta musamman ba karantar da yara ma ba za ka tunkare shi ba don ya fi kowane aiki wahala kuma ya fi kowane aiki sauki amma ya fi kowane aiki girman lada ina fata an gane Allahu akbar Allah madaukakin sarki ya taimaka bayan wannan sai malam yace al 20 mas'ala ta 20 wala yunafi sabra an tamtani al mar'atu min az-zinati kullaha حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على ثلاثة أيام malam ya ce idan mace ta yin ado saboda takabar ainihin wato rasuwa an gani wala yunafi as-sabra an tamtani al-mar'atu min az-zinati kulliha hidadan ala wafati waladiha aw ghayrihi idza lam tazid ala thalathati ayyamin illa ala zawjiha wato idan mace ta hana kanta yin ado saboda takabar rasuwar ɗanta ko kuma saboda takabar rasuwar wani nata kamar wanta ko ƙaninta wannan baya kore haƙuri amma dai sai malam yake cewa in har ba ta wuce kwanaki uku ba abin da wannan magana take nufi shine in ɗanki ya mutu za ki iya zama kwana uku ba ado ina son ku kiyaye ado aka ce ba tsafta ba ma'ana ko an yi miki rasuwa za ki yanka za ki tsafta za ki kitso amma abin duk da yake ado to kitso akwai na ado akwai kitso na tsafta to duk wani kitso na tsafta za ki yankan kumba na tsafta duk za ki brush yin asuwaki da gyara jiki duk abu na tsafta za ki iya yi idan kika zauna kwana uku babu ado saboda takaicin rasuwar ɗanki ko ƙaninki ya halatta sai ce illa ala zawjiha sai dai in mijinta ne fa tahidda arba'ata ashhurin wa ashra arba'ata ashhurin wa ashra idan miji ne sai ce watanni hudu da kwana goma shi ake taka ba wata hudu da kwana goma daga ranar da ya rasu za ta fara lissafi li hadisi zainab binti abi salama saboda hadisin Zainab ɗar Abi Salama kaji Zainab ɗin nan da muke maganar ubanta ya rasu tana shan nono ga shi hatta girma tana riwayar hadisi qalat tace dakhaltu ala ummi habiba zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam shine abin da muke faɗi in kuka haifi ƴaƴan suna yawo a tsakanin ku ku malamai da ustazai sai daga wurin kishiyar uwarta tace na shiga wurin kishiya kuma ƙawar mahaifiyata mai suna ummu habiba matar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ce fa qalat sai tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqulu naji manzon Allah yana cewa la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa thalathin bi halatta ga wata mace wadda ta yi imani da Allah da ranar lahira sai ainihin wato ta kaba sama da ainihin ga wani mamaci sama da kwana uku ba illa ala zaujin sai dai in mijinta ne ma'anar ta kaba a nan shine zama ba tare da ado ba to kar wata mace ta yi haka sama da kwana uku kenan yanzu duk abin da yake kwana uku zuwa ƙasa mace za ta iya zama ba tare da ta yi ado ba amma in miji ne arba'ata ashhurin wa ashara za ta yi wata hudu da kwanaki goma thumma dakhaltu ala zainab binti jahshin tace to ana nan sai na kuma shiga wurin zainab yar jahash ita ma matar annabi ce sallallahu alaihi wa sallam hina tuwfiya akhuha a lokacin da dan uwanta ya rasu a zahiri shine abdullahi dan jahash ina fata an gane fada'at bi taybin dan uwanta ya rasu bayan kwanaki sai na ji ta ce a kawo mata turare famasat sai na ga tana dangwala turaren tana shafawa a jikinta thumma qalat sai ta ce mali bi tibi min haja ba wai ina da buƙatar turare bane ghaira anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqulu sai dai naji manzon Allah yana cewa fa zakarat alhadith sai ta ambaci wannan hadisi cewa la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة معنى إتما ترويت وانا حديثي كما يدى أم حبيبة ترويت wato dan uwanta ne ya rasu sai ta zauna kwana ɗaya kwana biyu ran na uku sai ta ce a kawo turare da ta shafa turaren sai ta ce musu ba fa ina son turare bane sai dai dan nuna cewa yau ta kai kwana uku don haka zama da nake ba tare da ado ba to ya ƙare sakamakon rasuwar ɗan uwana tun da kwana uku ta yi sai ta kawo hadisin ita ma akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari da goma sha hudu da mujalladi na tara shafi na ɗari hudu zuwa ɗari hudu da ɗaya jama'a kun ji wannan abin da wannan karatun yake cewa idan ɗanki ya rasu lallai za ki haƙuri to amma haƙurin nan da za ki za ki iya ƙarawa da rashin yin ado saboda nuna takaici amma to kakki wuce kwana uku da zama ba tare da yin ado ba to bayan kwanaki uku ya wuce din nan to shikenan kuma in an ga kin ci gaba da caɓa ado to wannan kuma ba zai kore haƙurin da kike yi ba saboda kwana uku ne iya abin da aka bayar ma'ana kwana uku game da rashin zama da ado din ina fata an gane amma tattare da haka sai malam ya ce almas'ala alwahida wal ishirun mas'ala ta ashirin da ɗaya ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها فهو أفضل لها ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير كما وقع لأم سليم وزوجها أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما Malam ya ce to sai dai kuma idan ba ta yi wannan ta kaba ba ga wani wanda ba mijinta ba ma'ana ɗanta ne ya rasu kuma ran da ɗan ya rasu sai a ganta ta caɓa ado babu komai in dai ta yi haka ne irba'an lizauj saboda ta faranta wa mijinta rai wa qada'an li watarihi minha kuma domin ta ja hankalin shi ya biya buƙatar shi a jikinta fa huwa afdalu laha to yin haka shi yafi falala ma'ana a ce ta riga ta san ɗabi'ar mijinta kullum yana son ya ganta ta caɓa ado kuma in ta caɓa adon nan sai sha'awa ta tashi daga haka sai ya biya buƙatar shi da ita to ga ɗanta ya rasu ga kuma ɗabi'ar mijinta ta sani tana nan da haƙurin a cikin zuciyarta amma duk da haka sai ta yi ƙoƙarin yin ado ɗin don kuma ta faranta wa mijinta rai ina fatan kun gane ta haɗa biyu kenan ɗaya a zahiri ɗaya a baɗini a zahiri shine ga ado ta yi a baɗini kuma zuciyarta tana cike da ɗaukar haƙuri na mutuwar ɗanta malam ya ce to inda mace za ta yi haka to yin haka kuma shi ya fi falala wa yurja lahuma min wara'i zalika khairun kathir ana fatan alheri mai ɗimbin yawa ya biyo bayan haka kama waka ali ummi sulaimin wa zawjiha kamar yadda ya faru ga matar nan ummu sulaimin Allahu akbar rumaisa uwar Anas Allah madaukakin sarki yadda da ita da mijinta mai suna abu talhatal ansari radiyallahu anhuma mijinta balansari ne mutumin madina malam nasiruddin al-albani ya ce wala ba'sa min an asuqa min huna qissataha qissatahuma fi zalika yace babu laifi in kwararo labarin su gaba ɗaya akan haka ala tuliha duk da tsawon labarin lima fiha min al-fawaid wal ibat saboda akwai fa'idoji da wa'azozi wal'ibar akwai abubuwan lura a cikin wannan ainihin hadisi wa a cikin wannan kissa wato in kuka duba asalin abin da malam yake so ya tabbatar shine ya halatta tana cikin haƙurin mutuwar ɗanta kuma ta yi wa uban ɗan ado ko kuma mijin ma ya zan ba uban ɗan ba ne zama ɗan daga wani gida ta haife shi uban shi ya rasu ko suka rabu amma ta zo nan kuma tana aure sai ta caɓa ado don ta faranta wa wannan miji rai a halin ga ɗanta ya rasu a wannan ranar to madadin malam ya kawo iya gutsiran hadisin da zai biya wannan bukata sai ce a'a hadisin dogo ne bari a kwararo shi gaba ɗaya saboda akwai fa'idoji da wa'azozi akwai abubuwan lura da yawa a ciki فقال أنس رضي الله عنه الله أكبر babban sahabi Anas dan wannan matar ne dan haka a gidansu aka yi abin bari ku ji ruwaito mana ya ɗauko kissa tun daga farko ya ce qala malikun malik ya ce waye malik abu anas baban anas yayi abin da ake kira iltifati kenan a balaga madadin ya ce maliku babana ya ce kaza sai ya ce maliku baban anas kai ka ce maliku ɗin wani ne anas ɗin wani ne amma sai ce maliku baban anas ya faɗi limra'atihi ummi sulaimin ya faɗi ga matar shi mai suna ummu sulaimin ce wahiya ummu anas ita ce fa uwar anas din kuma iltifati kenan a balaga shine kana magana ka rinka kar da bamiri daga waɗanda abin ya shafa na fata an gani yace inna hadha rajula shi wannan mutum يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الخمر mun samu labarin wannan mutum da zai zo yana haramta giya eh su su malik mutanen jahiliya ne baban anas wato su sun zama connected to giya in kana karanta adab zaka ji akwai mutumin da ya shekara arba'in bai yadda ta sake shi ba shekara arba'in ba a samu network problem ba tsakanin shi da giya shine in ya sha ya sha ya sha ya sha yadda za ta sake shi sai sake aunawa yana tashi bacci kafin ya tsake sai sake sha shekara arba'in sai kana karanta adam sai sa ba gane abin da musulunci ba karamin abu bane raba waɗannan mutanen da giya kawai credit ne ga musulunci in ka shiga nan cikin arna akwai wanda ran da aka haife shi da giya ake fara buɗe mishi baki a arna nan in ka shiga to wannan mutum malik baban anas shi matsalar shi ba wai sallah ba azumi zakka zai duka ba matsala amma matsalar yace na samu labarin wannan annabi yana haramta giya yace wa matar shi ummu sulaimi to sai yace to kin ga mu kuma rayuwa da zamu ba giya to ba ma fatan mu ganta zumuncinsu da giya ya sa ba za su iya yadda su rabu da ita ba to shi matsalar kawai da annabi ba sallah ba ba azumi ba ba rabuwa da bautar gunki ba amma ya samu labarin annabi na cewa giya ba kyau wannan fa yana jin jita jita ne annabi zai zo annabin bai riga ya zo ba ku kiyaye sai ce ya samu labarin mutumin nan da zai zo garin nan yana haramta giya eh to in mutumin nan ya zo kenan za mu daina shan giya to kamar ummu sulaimin sai ta ce i sai ce a ina ina za mu iya rayuwa ba giya mu din to shine sai hada ina shi ina shi fanfalaqa ya tafi hatta ata sham har sai da ya tafi kasar sham fa halaka hunaka sai ya je ya halaka a can haka ce abin da ya faru zuwa ya jefa kanshi a cikin tekun fasha kaga wannan shahidi ne na giya shuhada'u kenan ma'ana ina son ku fahimta fa shi fa da ya bar shan giya gwamnati zai kashe kanshi don baya fatan ya ga irin wannan rayuwar Allahu akbar sai ka zauna cikin yan al'ada za ka gane yadda al'ada take da daraja a wurin ɗan al'ada ina fata an gane wani sarki ne ya rasu sai za a naɗa ɗan shi to ɗan nashi sai ya zan ni abokin ɗan ne malam ja'afar ma abokin ɗan ne sai da mun zo ta'aziyya sai wani yana tsogalar wani sarkin fada wani tsoho ne yana ce mishi baba ya ce eh to ba sauran kada ganga a masarautar nan sai ce saboda me aka ce a to kaga ai sarki da za a nada kaga irin abokan shi yace wai wai wai wai yace ku taimake ni na kusan mutuwa kada in ga nadin sarki ba ganga aka ce ina baba yace a taimake shi yace a taimake shi na ƙasa sai shi wanta mai tsogalin shi yace ai da ba akwai sauran aiki ma kaga sarki zai rinka fitowa sallar jami'i sai yace inna lillahi wa inna ilaihi sarki ya fito sallar jami'i aka ce sosai shuhada ke na al'ada Allahu akbar Allahu akbar sai ga shi yanzu shi yake musu sallah ma karewa ba wai sallar jami'i ba shi ne yake fitowa ya musulmanci kaga irin waɗannan tsofaffi wani ya gani sai jikin shi ya mutu to yanzu shikenan su tasu ta ƙare wannan mutum sai ya tafi aka ce har sai da ya je ƙasar sham fa halaka hunaka ya halaka a can shikenan ya bi ya kashe kanshi me ya rage kenan matar shi yanzu ta zama bazawara tana takaba ta gama takaba yanzu zawarci take faja'a abu talha sai wani ainihin bazawari ya zo mata mai suna abu talha fa da umma sulaimin sai ya nemi auren ummu sulaimin wannan fa duk Anas ne yake bada labari Anas wato yaro ne mai basira yaro ne mai natsuwa kaji yadda ya shirya labarin yake bada shi kamar yana bada labarin wani gida ne ba gidansu ba kuma uwar shi ce fa kallamaha fi zalika sai magana da ita yace yana so ya aure ta fa qalat sai ta ce ya aba talha haba wa abu talha ma misluka yurad ai ba irin ka ake ki ba walakinnaka imru'un kafirun sai dai kai kafiri ne wa ana imra'atun muslima ni ko musulma ce la yuslihu la yuslihu li an atazawwajak bai halatta in aure ka ba jama'a kun ji yadda matan salaf suke magana ba kwana kan tsaye ba irin ka ake ki ba ba wani dalili da mace za ta ki ka amma kai kafiri ni musulma aure ba zai yiwu ba to kun san da na gaya muku aure abu ne na fahimta aure abu ne na fahimta yanzu annabi ya tura wancan saboda ya san mai fasaha ne kai ma za ka tura wani ka tura mai fasaha kaka je ka tura wanda zai je rikita maka al'amari to nan ku abu talha da kanshi ya zo to kuma da yake abin duk yarjejeniya ne saboda haka ba irin ka ake ki ba amma kai kafiri ni musulma ina aure ba zai yi ba fa qala sai ce ma za ka daharak Allah ba abin da ya dame ki ba kenan ba manufarki ba kenan qalat sai ta ce wa ma dahari to me manufata ni na faɗa maka ka ce ba haka ba to me manufata qala sai ya ce as-safra wal bayda zinare da azurfa ita ce manufaki kin gaba ni da kokobo ne shi yasa kika kawo aqida qalat sai ta ce fa inni la uridu safra wala bayda kana suka jini ba na nufin zinare ba na nufin azurfa uridu minkal islam musulunci nake so a wurinka fa in tuslim fa zaka mahari in ka musulunta musuluncinka ne ma sadaki na wala as'aluka ghayrahu ba zan nemi ka kawo wani abu ba bayan musulunci Allahu akbar to matan ahlus sunna wal jamaa to matan salafiya kun ji magana kuɗi ba ta a cikin dictionary ɗinsu ma'ana kai kafiri ni musulma ina aure in za ka musulunta ba magana kuɗi ma musuluncinka ne sadaki na ba mu son komai ƙala shi ku abu talha sai ya ga a yau wannan irin gara ɓata yau wace asara ta wuce ga kafirci ga gwaurantaka ga shi baka da ko kwabo wannan bala'i da wanne za a ji da talauci da kafirci da gaurantaka ba mata sai ce famalli bi zalika wurin wa zan je musulunta qalat sai ta ce laka bi zalika rasulullah eh ka tafi headquarter ka je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم abu talha kawai nan take zai tashi ya nufi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama jalisun fi ashabi manzon Allah yana zaune cikin sahabban shi falamma ra'ahu qala da manzon Allah ya hangi abu talha sai ya ce ja'akum ja'akum abu talha ghurratul islam baina ainihi da abu talha nan ya zo muku hasken musulunci na kyalli a tsakanin idanuwan shi Allahu akbar hasken musulunci na kyalli a goshin shi fa akhbara rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bima qalat ummu sulaimin sai ya faɗa manzon Allah duk abin da ummu sulaimin ta faɗi na ganta na ce ina so ta ce ni kafiri ne da zan musulunta ni kuma na ce ba ka ba ta ce a zan musulunta kawai ta horinka babu ma sadaki shikenan fatazawwajaha ala zalika ya musulunta kuma ya aure ta a bisa haka jama'a kun ji tarihin auren ummu sulaimin mai suna rumaisa an fahimta da ainihin wato abin nan abu talha to bari ka ji wata riwaya wadda za ta fayyace maka don kar ka ɗauka wannan mata mummuna ce don haka ta sadaukar da kanta ga musulunci aka ji ta sanɓaleliyar mace ce kyakkyawa na fatan kowa ya fahimta domin galibi wani lokacin sai ga idan mummuna ce sai ta dawo ta zama sista a yi haƙuri sisters ba wai ina kyara ku bane a ina faɗin reality ne mun girma tare ne duk mun san sirrin abubuwan wata in mummuna ce sai ga ta dawo ta zama sista in kyakkyawa ce kuma ba ruwanta ana sa gyalewe ana son a nuna natural menene endowment given by god ina fata an gane a'a wajibi ne ko ke kyakkyawa ce ki tsai da kyanki ya zama duk inda za a yi ya tattaru zuwa ga aure kuma an yi aure ka a rinka wa maza gori don wata mata in kyakkyawa ce kullum sai ta ne wa mijin wai gori ka dube ni da kyau yo kai in ba aure ba ma ka isa ka matso kusa yanzu in na fita ka je ka ga yadda mutane za su yi layi a kofar gidanmu wallahi kin kade mijin naki kike wannan tutiya mijinki wata haka take mijin gori da ita kyakkyawa ce ita mai sura ce kuma kar ka manta mutum nawa ma na watsar na zabe ka ashe ma gashi yadda kake to wannan yana daga cikin matan zamani wallahi dole ku tuba miji a hannun shi ta kafan shi ake samun aljanna mun karanta hadisi a nan cikin karatun littafin dan fodiyo da muke muka zo da littattafai muka karanta cikin adabu zifa wata ta zo gaida annabi annabi ya ce kina da miji ta ce eh ce to ki duba da kyau ki gani shine wutarki ko aljannaki saboda haka mata ku kiyaye wannan matar yanzu bari ka ji riwayar wadda za ta bayyana cewa mace ce kyakkyawa amma babu kayan ɗaki ba akwati mai taya ba ba lefe ba ba akwati a daka ba komai sadakin mata ce in dai ya musulunta kawai shikenan ma'ana ita musulunci ne damuwarta yau me yasa wannan matar ba za ta yi albarka ba za ka zo ka ji jikokinta guda goma ba su balaga ba ga sunan an gansu sun haddace qur'ani yau me yasa Allah ba tun anan duniya fa in kai wa Allah Allah yake maka in hasanan hasanan in kabihan kabihan haka suka ce قال ثابت وهو البناني أحد رواة القصة عن أنس ثابت البناني ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito wannan labari daga Anas yace فما بلغنا أن مهرا كان أعظم منها منه أنها رضيت الإسلام مهرا yace tunda muke bamu taɓa samun labarin sadakin da ya kai girman nata ba saboda ta yarda musulunci ya zama sadakinta Allahu akbar jama'a kun ji ba musuluncin nan da manzo Allah ya zo da shi wanda har yau shi muke yi duka a cikin sadakin ummu sulaimin ne wa wanda sadaki ya kai girman nata babu wa tazawwajaha abu talha ya aure ta wa kanat imra'atan malihatal aynain yawa kaji Anas da yake su ne samarin zamani a lokacin sun san yadda ake kwatanta mata tare da cewa uwar shi ce amma dubi analysis din yace mace ce wadda take mai tozali a ido ma'ana idan ta gashi nan ba wai kamar ragon sallah farikar ba haka a'a akwai irin natural tozali wadda za ganta idan ya yi wani irin yaya ne haka ya haɗu ina fata an gani ya ce male hatal ainai saboda larabawa sun iya jawabi game da mace kaje ka karanta imrul qais ya ce mace ce mai kyan ido idan ta kama an rangada mata tozali natural kuma ba wai tozali artificial ba sannan fiha sugar ga ainihin wato wasu irin ƙwayar idanuwa nata ma'ana waɗanda suke masu girma kanat ma'ahu haka ta kasance eh fakanat ma'ahu haka ta kasance tare da shi hatta wulida lahu bunai har sai da ta haifa mishi wani ɗan ɗa ƙarami wa kana yuhibbuhu abu talha hubban shadida abu talha yana tsananin son wannan ɗan amma ina son ku karanta yadda psychologin yake wato idan mace ta kyautata wa miji musamman tun daga aure wannan yana kaiwa zuwa ga ƙauna ga 'ya'yan shi yasa kuka ga iyaye na da in suka tashi aurar da 'ya sai su kyautata wa mijin su mutunta shi su mutunta shi sai ya ƙaunaci 'yar matuƙar ƙauna ku riƙe wannan da kyau ku gani idan ka je neman aure aka nuna maka rashin mutunci aka nuna maka one on one ba mutunci kawai tsautsayi ne ma zai sa a baka ita wallahi da wahala matsala bata samu ba saboda haka ku kiyaye waɗannan dattawa namu da suka gabata waɗanda ake ganin suna yin wasu abubuwa wato suna neman wa 'ya'yansu wurin zama ne a zukatan mazaje ka zo auren 'yan shi ya haɗa maka goma ta arziki yayi maka kaza yayi maka kaza yayi maka kaza yayi maka kaza sai ka ga gaba ɗaya ka zama overwhelmed gaba ɗaya sai gama shanye ka wannan mata ku dubi yadda ta mishi tsakani da Allah eh ka ga mace sanɓaleliya kana so irin haka ba ka da ko taro ga ka bakin ba ma guje ku duba wannan bala'i da kake ciki ta wanko ka taimaka baptisma ka zo ka musulunta jama'a ka samu mace kyakkyawa irin wannan to tana haihuwa sai ya jarabtu da san ɗan Allahu akbar to amma da yake Allah kuma shi yake yadda ya so wa marida sabiyu maradan shadida sai dan ya kamu da rashin lafiya mai tsanani wa tawaza abu talha li maradihi abu talha hankalin shi ya tashi jikin shi ya sanyi game da rashin lafiyar dan nan auta ba'a lahu ko kuma ya ainihin wato raurawa ya girgiza saboda rashin lafiyar فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغبات يتوضأ أبو طلحة في تاشي صلى أصبعي الولا ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يجيور النبي فيصلي معه يصلى تاردش ويكون معه إلى قريب من نصف النهار يزونا تارد النبي حرك سرانا تربا ويجيء يزوجنا يقيل ويبتشي ويأكل يتعبنج فإذا صلى الظهر إذن يصلى أظهر تهيأ وذهب sai ya sake kintsawa sai ya sake tafiya wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam falam yaji ila salati al'atama baya zuwa sallah ba wato ko ba zai dawo ba har sai lokacin sallah ainihin isha ma'ana idan ya tafi bayan azhar din nan sai kuma lokacin sallar isha zai dawo fanfalaka abu talha ashiyatan ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wata yammaci naka ce yammaci anan shine bayan azhar din sai ya tafi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi riwaya a wata riwaya ila masjidi sai ya tafi masallaci wa mata sabiyu sai wannan ɗaya rasu kun ga hikimar a bayyana rashin lafiyan kenan ana nan sai ɗaya rasu fa qalat ummu sulaimin sai ummu sulaimin uwar dan sai ta ce la yan ayanna ila abi talhata ahadun ibnahu hatta akuna ana allazi an'ahu lahu ta ce wa mutan gida don Allah kada wani ya gaya wa abu talha ɗan shi ya rasu ku ban ni zan gaya mai rasuwar ɗan shi kaga yadda hikima take ta mata ƙwararru waɗanda suka iya suka goge an fahimta ta ce da Allah mutan gida ku ja bakin ku kun shiru kar wanda ya faɗa mishi ɗan shi ya rasu an fahimta jama fa hayyati sabiya sai ta kintsa wannan yaro fa sajjat alaihi ta ainihin lullube shi ma'ana ta yi mishi wanka na gawa sai ta lullube shi wa wada'athu ila janibil bait sai ta sanya shi a gefen gida a wani dan gefe haka na'am fi janibil bait na'am a gefen gida ko kun fahimta jama'a ɗaya rasu da rana bayan uban shi ya tafi masallaci sai ta mai wanka ta mai likafani ta kintsa shi sai ta aje shi a gefe وجاء أبو طلحة من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم kar ku manta an ce sai da daddare yake dawa fa'ida ba da waɗancan labarai ke da ya dawo hatta da khala alaiha wa ma'ahu nasun min ahalil masjid min ashabihi ya zo gida tare da wasu abokan shi daga cikin mutanen masallaci a zahiri kamar ya nuna musu ɗa ba shi da lafiya ne sun biyo shi su duba yaro faƙala sai ce kai fabni yaya ɗan nawa faƙalat sai ta ce ya aba talha ya kai abu talha ma kana min zushtaka askana min husa'a tun da ya fara rashin lafiya bai taba samun sauki irin yanzu ba hadi hikima irin ta gogaggun mata da suka iya tun da ya fara rashin lafiya bai taba samun sauki irin yanzu ba wa arju an yakuna qad istaraha ina fatan ma ya huta kaga duk hikima ce take yin kalmomi masu ma'ana biyu amma shi ma'anar da yake fahimta daban da wadda take nufi shikenan to tunda ya ji haka kaga ba da matsala kenan fa atadhu bi asha'ihi sai ta kawo mishi abincin shi na dare fa qarrabathu ilaihim sai ta gabatar musu da abincin da shi da bakin shi fa ta'ashaw suka ci abinci wa kharaja alqawm abokai suka fita qala mai riwaya yace fa qama ila firashihi fa wada'a ra'sahu sai ya tashi ya haushin fita shi ko gadon shi ya kwanciye shi thumma qamat ita ko sai ta tashi fa tatayyabat ta shafa turare ta fesa turare kun ji yadda mata suke yi kun ji mahallin shahid kenan ga ɗa ga gawar ɗan fa tana gidan amma sai ta tashi ta fesa turare wata sanna'at ta yi ado lahu ahsana ma kanat tasna'u qabla zalik mafi kyawan ado da ta kasance tana yi tun kafin haka to wanda ya fi hakan ta yi a yanzu ثم جاءت sai ta zo hatta dakhalat ma'ahu al-firash ta kwanta tare da shi akan gado amma huwa illa an wajada riha tayyib ai yana jin kanshin turaren nan kana minhu ma yakunu min ar-rajul ila ahli abin da ke faruwa tsakanin miji da matar shi sai ya faru kaga anas kenan in kai yaro ne to bari sai ka girma ka da aka ji fasara wannan amma kaga dai anas kenan ya bayyana haka ake so kinaya ya zama ka iya kalmomi masu aikawa da saƙo falamma kana akhiran lai da ƙarshen dare qalat ya aba falha sai fa yanzu ne za ta gaya mishi sai ta ce ya kai abu falha ranka ya dade ara'aita law anna qauman aaru qauman ariyatan lahum me kake gani a ce wasu mutane suka ba da aro ga wasu jama'a fasa'aluhum iyaha sai masu kayan nan suka nemi a mayar musu da kayan aransu a kana lahum an yanna ohun shin daidai ne su hana su a ce mutane ne za su yi biki za ka ara musu tukwane eh to in masu tukwane suka zo suka ce a ba su a basu sa a hana faƙalala sai ce a'a قالت sai ta ce fa inna Allah azza wa jalla kana a araka naka ariyatan to ka sani fa dama dan nan naka aro ne Allah ya baka thumma qabadahu ilayhi to Allah ya dauki abin shi dama aro ya baka fahtasib ka nemi lada wurin Allah wasbir kai hakuri ka ji wannan mata ta iya ko eh ai wannan daga Khadija sai ita dama haka malaman tarihi suke cewa ta iya yanayi ba wai ya same ta ta yi harjan harjan da majina duk ta jike a'a ka duba kai gaba ɗaya ma sai ta natsu fagadu ba sai ya fushi irin na maza sun maƙala sannan ya ce taraktini hina idza hatta idza waqa'ati bima waqa'ati bihi ha na'aiti ilayya ibni yanzu kika banni har sai da kika saka ni a halin da kika saka ni ma'ana sai da ne janaba sannan kike gaya min ɗana ya mutu to amma tun da shi ma ya iya karatu fastarja'a sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa hamidallah ya ce to alhamdulillah abin duk da Allah ya hukunta daidai ne shikenan ma'ana ita yawa fada amma tsakanin shi da Allah sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya godiya ga Allah akan abin da Allah ya hukunta falamma asbaha yayin da gari ya waye igtasala sai wanka thumma gada ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya samma ko ya tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa salla ma'ahu ya salla asuba tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam fa akhbarahu ya bawa annabi labari fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzon Allah ya ce barakallahu lakuma fi ghadir lailatikuma Allah ya albarkaci daranku da ya wuce ghadir shine abin da ya wuce daranku da ya wuce na saduwa da kuka yi Allah ya sa albarka ana nan fafaqalat min zalika alhamd shikenan sai ta dauki ciki daga wannan saduwa kuma ciki ya nauyi wa kanat ummu sulaimin tusafiru ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa takhruju idha kharaja to ummu sulaimin ta kasance duk tafiyar da annabi zai yi da ita ake yi za a tafi jihadi da ita ake za a tafi wa'azi da ita ake za a tafi wata ziyara sulhu da inda annabi zai da shi wa tadkhulu ma'ahu idha dakhala annabi zai dawo da ita ake yi an fahimta ma'ana complete sister kenan ba part time sister ba ce wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace idza walatti idan kika haihu fa'tuni bisabi ku kawo mini yara qala riwaya anas yace fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi safarin annabi yayi wata tafiya wahiya ma'ahu tana tare da shi وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا من ذا الله يا كسن إني تبيع بايا شقو مدينة ددري فدنوا من المدينة سيسك كسن مدينة فضربها المخاض سينا قدا تكاد إتا wa tabasa alaiha abu talha sai ainihin abu talha ya tsaya yana jiranta dalilin kawo waccan maganar kenan ana tafiya an kusa madina sai naƙuda ta taso idan annabi da sahabbai suka tsaya jiranta to annabi zai dare to in annabi ya dare kun baya shigo madina to sai annabi ya ga to shi bari ya taho shi da jama'a mijinta ya tsaya domin sauraron za ta haihu ne ko kuwa za ta watsake an gane وانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيمن ذا الله يتفي فقال أبو طلحة سي أبو طلحة يا الدعاء يا رب يا الله إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج kasan duk sanda manzanka yake son fita to ni ma ina son fita tare da shi kuma ina sha'awa haka wa adkhulu ma'ahu idza dakhal duk sanda zai dawo ina sha'awar dawowa tare da shi wa qad ihtubistu bima tara Allah ga abin da ya tare ni kamar yadda kake gani na kudan matata qala anas yace ta kulu ummu sulaimin sai ummu sulaimin tace ya aba talha ya kai baban talha ma ajidu allazi kuntu ajidu na kudan da nake ji kuma ta watsake kaga addu'a ta ya aiki Allahu akbar ma'ana ba lokacin haihuwa ne ba dama cikin ne ya dan juya to dai wannan addu'a sai ta watsake kun ga yadda addu'a take da ƙarfi eh fantalaqa shikenan sai suka tashi suka tafi da ita da mijin qala anan sai ce wa daraba hal makhabu hina qadimu suna isowa sai naƙuda ta sake kwantar da ita fa waladar gulaman sai ta haifi ɗa namiji wa qalat libniha anas to ina son ku natsu da kyau ku rinka fahimtar labarin kun ga kenan ya nuna da yaushe ta iso da daddare dan dare ya kusa yi ne sun kusa madina to da ta samu sauki suka taso kun ga sun iso da daddare kenan to da suka iso da daddare sai ta haihu wa qalat libniha anas sai ta ce wa ɗanta anas asalin babban ɗan nata kenan ya anas ya kai anas la ya ta'amu shay'an wannan yaron karka bar shi ya ci komai kar ya ɗanɗana komai hatta tagduwa bihi ila rasulillah sallallahu alaihi ka kwana kana gadin shi har gari ya waye kai sannan ko ka kai shi wurin annabi ka a bashi komai ya fara ci aka ce saboda manzan Allah ne ya mata wannan wasiya in ta haihu ka a ba yaron komai a fara zuwa da shi annabi zai mai addu'a yawon annabi ya fara shiga bakin shi sallallahu alaihi wa sallam wa ba'asat ma'ahu bi tamaratin sai ta aika da yan dabinai haka jama kun ji yadda ake yin huduba tare da zamu zo mu waiwai waɗannan fa'idoji na hadisi huduba ana yin ta da dabino ne jama'a ba da goro ba dan da limaman ƙasan nan tamu ƙasa Hausa goro suke sa wa yara a baki sai sa sai a sa yaro kaga yana ta dallo shi baya yo kai ma tsoho ya kai da goro ina fata an gane balle yaro da yazo duniya yau dabino ake samu mai zaki mai tsoka mai nama ana sa wa yaro ana tauna mishi ana durmusa mishi a baki qala fa bata yabki ana sai ce yaro ya kwana yana kuka wa bittu mujnihan alaihi ni ko na kwana hankali na na kan shi yawa umarni su su Anas ɗan cika umarni ne Anas eh kai gadin yaron nan hajari ya waye shikenan doka ta kare kawai yaro ya kwana yana kuka kai ka bashi komai Anas ko yace ba zai bashi ba yaro ya kwana yana kuka ba abin da ya shafe shi yace ukali'uhu haka nake kula da shi ina lura da shi hatta asbahtu hatta asbahat har sai da gari ya waye فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه بردة نيسا مكو نجور من ذا الله نسا من ذا الله ينا للقى دا ونبرقوكو ما يفي وهو يسم إبلا أو غنما قدمت عليه من ذا الله ينا ين ألاما غراقما كوكما أواكي دا سكا إسو غريشي واتم أكا كاو راقما صدقا to annabi yana shafa musu fenti haka dan a gane cewa waɗannan raƙuman sadaka ne shine wasmu ina fata an gane ya ne musu alama ta shafa fenti ko kuma ana ɗan karta jikinsu haka falamma nazara ilayya kafin mu tafi da nisa mu tsaya mu duba annabi yana irin waɗannan ayyukan haka ne amma waɗannan ayyukan annabi zai iya sa sahabbai ko ba zai iya ba zai iya sa su ita da awa jama'a ba wai zaka zauna ne kai a matsayinka na shugaba ko malami ko jagora baka aikata komai ba a ka rinka yi kai ma su ma suna yi shine cikakken koyi din da kwaikwayo din gashi ya ce na same shi yana yi wa waɗannan raƙuma ko kuma waɗannan dabbobi alamomi falamma nazara ilayya da ya ganni da jariri a hannu falamma nazara ilaihi da ya ga wannan jariri a hannuna qala li anas sai annabi ya ce a waladat bintu milhan yar milhan ta haihu ne sunan babanta kenan ma'ana babaka ta haihu ne qala na'am anas ya ce i wa qala sai ya ce ruwaidak dan saurare ni ufrig lak in gama aiki in zo gurinka qala anas ya ce fa alqa ma fi yadihi sai annabi ya jefar da wannan abu da ke hannun shi wanda yake aiki fatanawala sabiya ya karbi yaron wa qala sai ce amma ahu shay'un an zo da shi da wani abu mana ba wai fa sadaka ba dan kada limaman suna su ce to kaga wannan ne inda muka samu kudin suna a yau eh dan ka san kowa yana son ya dan karin revenue collection din shi amma ahu shay'un akwai wani abu tare da shi qalu yara suka ce na'am tamaratun akwai dalilai da aka kawo فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض التمر في النبي يكربي ومن دبينه كوس دقتكين دبينه عنداني إيه فما بغهن يتونا ثم جماع بزاقه sannan sai tattara yawun shi da ya tattauna da ya tauna sai tattaro yawun shi da guggudin dabina thumma fagharafahu sai ya rinka sakawa a bakin yaron wa aujarahu iyahu ya rinka ainihin wato tura mishi wannan dabinan domin yaro ne in aka sa mishi sai an rinka tura mishi sannan ya ji ɗanɗanan sai kuma kaga ya fara tsotso yana haɗewa fa ja'ala yuhanniku sabiya sai manzon Allah ya rinka tura wa yaron wannan dabino har cikin hankashi wato har cikin bakin shi can wa ja'ala sabiyu yatamallahu shi kuma yaron nan sai ya rinka ainihin wato haɗiɗiya ko zuƙulƙula eh yatalam eh yatalammabu haka ya talammabu shine yana haɗiɗiya ya musu ba'da halawati tamr yana tsotsan zaƙin dabinan wariqi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana kuma haɗiyar yawun manzon Allah ka wannan yaro ya haɗa jama'a a ce sanda aka haife ka da ɗimi ka yawun manzon Allah ka fara da shi fa kana awwala man fataha am'a zalika sabi ala riki rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka farkon abin da ya fara bude uwar hanjin wannan yaro shine yawun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala da manzon Allah ya ga yaro na zukulkular dabino fa qala sai ya ce unzuru ila hubbil ansar tamr kai ka dubi yadda ansarawa suke da san dabino tun suna yan kanana eh saboda manzon Allah yana da raha sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam قال يتي قلت يا رسول الله صله أنا زكيت يا من الله كسام يسونا من كن سنيارة تو يا سننشي قال فمسح وجهه وسماه عبد الله من ذا الله يشاف فسكنش سيتي سننش عبد الله الله أكبر فما كان في الأنصار شاب أفضل منه أنا زكيت ديت cikin ansarawa ba a samu saurayin da ya fi shi daraja ba qala sai yace fa kharaja minhu rajulun haka ne? eh rajulun haka za karanta ba rajulun ba raji raji gashi a ƙasa yake jam'u rajil wa huwa biddul faris wato sai gwaraza heroes an gane fa kharaja minhu rajulun kafirun sai gwarazan mazaje sadaukai suka fito daga jikin shi wastashhada abdullahi bi farisa wannan abdullahi ɗin an tafi jihadi ya samu daraja ta shahada a farisa wato a yankin da yanzu ake kira iran da ita da kewayenta ina fata an gane jama'ar musulmi kun ji wannan hadisi wanda yake dogon hadisi ne gashi nan mun karanta wanda yake ɗauke da fa'idoji masu ɗimbin yawa kasar ya ƙare ko to yace akhrajahu at-tayalisi al-imamu abu dawud at-tayalisi shi ya fitar da wannan hadisi wasiyaqu lahu lafazin da ya kawo nashi ne bari mu ainihin karance abubuwan ba tare da faɗin lambar ba in ya so karatu na gaba sai mu zo mu isharar waɗannan abubuwa insha Allah wa min tariqihi al-Baihaqi al-Imam al-Baihaqi ma ya ruwaito wannan hadisi ta hanyar al-Imam Abu Dawud al-Tayalisi wa Ibn Hibban wa Ahmad da Ibn Hibban da Imam Ahmad wa ziyadatu kulluha lahu kama sayati yace duk ƙare-ƙaren lafuzza da ka rinka gani a cikin hadisin gaba ɗaya a cikin riwaya Imam Ahmad ne. Rawahu Bukhari wa Muslim mukhtasaran da Imam Bukhari da Muslim dukkanin su ainihin wato sun ainihin ruwaito wannan hadisi amma a takaice ala qissati wafati sabi. Bukhari da Muslim sun ruwaito tarihin mutuwar yaron ne kawai. وروى النسائي قسما من أوله إمام النسائي رويت ونقنقرنا فرقا قصة والزيادة الأولى والسادسة والثامنة والخامسة عشر والسادسة عشر للبخاري والتاسعة عشر والثامنة والعشرون لمسلم وسائرها لأحمد كما سبق وقد عنيت عناية خاصة بجمع روايات هذه القصة وألفاظها Malam Nasiruddin Al-Albani ya ce na ba da matukar muhimmanci na musamman wajen tattara riwayoyin wannan kisa da lafizarta lima fiha min raw'atin saboda akwai ainihin wato dadi a cikin kissar wa jalala da kuma zaka ji girma da darajar musulunci wal ya'khudh al-qari'u anha fikratan jami'a sadiqa kuma ba dan koyi ba dan mai karatu ya samu kyakkyawan sakon a tattare na gaskiya وبذلك تتم العبرة والفائدة da haka ne ainihin fa'idoji da kuma wa'azozi da abubuwan lura za su tabbata jama'a kun ji wannan hadisi wanda yake ɗauke da darussa masu ɗimbin yawa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu zo mu waiwaye adon tafiya akan waɗannan mas'aloli sannan kuma insha Allah ta'ala sai mu ainihin wato ci gaba da karatu bayan da ka ji abubuwan da suka wajaba malam kuma zai zo ya ce maka ma ya harumu ala aqaribil mayyit da abubuwan da kuma suka haramta ga dangin mamaci in aka yi mutuwa za a bayyana kuma wasu abubuwa waɗanda ba su ainihin halatta ba wani yana neman fassara da ƙarin bayani na kalmar ya judu nafsahu ma'ana kawai a hausa yana fama da kanshi wato wasu kalmomi na larabci ba sa fassaruwa jama'a sai dai ka ba da ma'anarsu kawai ya judu nafsahu shine yana fama da kanshi kawai ko ya judu bi nafsihi wa ibrahim ya judu bi nafsi mara lafiya sai a ce kai na shiga na samu yana fama da kanshi ba wai kanshi kanshi inda kiyin shi take ba a jikin shi yana jin jiki ina fata an gane wa alaikum salam wa rahmatullah kada a manta jama'a ina zuwa tukuna muna da karatu a yau in Allah ya so tsakanin magriba da isha na ainihin kitabul kaba'ir sannan akwai taron ɗalibai maza na dabul hadisi karfe goma babu African time sannan sai abin da ya shafi taron nan banda mata sai kuma mata masu haya islam da mata masu hadda su yi zaman su a gida saboda yanayin zirga-zirga domin abin hawan ya fara yin karanci kwarai da gaske duk da yake muna fatan abubuwan za su fara yin sauki insha Allah ta'ala amma dai mata masu yin tahfiz da mata masu ainihin haya islam kowace ta zamanta a gida ma'ana dai kawai taron nan maza ne za su zo don haka in mijin ki ɗalibin makaranta ne in ya zo ya faɗa miki yadda aka in kuma ba haka ba daga baya ki ji yadda aka yi na'am waye mai tambaya na'am na'am in dai har kamar yadda za mu zo mu ji wato tambayar ga na nesa da ma ita ce wai wanda aka haifa bai zo da rai ba ya shiga cikin waɗanda za a samu wannan falalan in dai har a ciki ya kai wata uku to daga lokacin ake kirga shi a matsayin ɗa na fata an gane to sai dai kawai shi ne matsalan lam ya bulgul hinsa ɗin na yana nufin su zo duniya har su fara rayuwa wanda shi ne zai sa zuciya ta jarabtu da san shi to rabuwa da shi sai ya zama matsala naka ina fahimtar kamar yaron da aka yi ɓarin shi a ciki ba zai shiga cikin wannan hadisin ba wallahu alam wa alaikum salam eh eh